الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a bayan hutu da ashakalli albarkacin watan ramadan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari wani ramadan kuma ramadan ya wuce ko mun sake dawowa a wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi na bulogul mara wanda yau muna ranar juma'a ko? wanda za mu tashi kitabu sala muna cikin kitabu sala babu shuruɗin sala وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه عدا أو قدرا فليمسحه وليسل فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة daga abin sa'id Allah ya ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ja a ahadukum almasjid idan ɗayan ku ya zo masallaci zai sallu falyan zo to ya tsaya ya duba takalminsa fa in ra'a fina alaihi adad in ya ga dauda ko kazamta a cikin takalminsa au qadaran ko ko kuma najasa wannan qadaran shakku min rawi adan manzo Allah ya bayani ko kuma qadrat cikin dai waɗannan kalmomin ya ya shi yasa ada yana iya zama da ma'anar magana abin kyama kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ka ku bata sadakokin ku da gori da kuma maganganu waɗanda suke abin kyama a shari'a da kuma fadar Allah da yake wada a zahu kare maganganunsu abin kyama da suke faɗa kuma adam yana iya ɗaukan ma'anar ƙazamta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ya tsaro na ka'arin mahiri ko kuwa adam ma'ana ƙadirar ka ce musu wannan jinin haila ɗin nan ƙazamta ne ko wannan ke idan ya duba a cikin takalminsa idan ya ga adan kazamta ko ko kuma adan dauda au kadaran ko kuma wata kazamta wata najasa haka fal yamsahu sai ya shahe takalmin nasa wal yusalli fihi ma ya sallarsa cikin takalminsa wannan hadisi akhrajahu abu dawud da ya fitar da shi sannan ibn kudaiba ya inganta hadisin kenan hadisin sahihi daga wannan hadisin yana nuni akan halarci yin sallah a cikin takalmi in takalmin suna da tsarki asalin ma yin sallah a cikinsu yana daga cikin sunna yin takalmin sallar takalmi maka wanda bai fahimci wannan ba iya ga mutum na sallah a cikin takalmi sai ga yayin shi ladabi sunna ne ma yin sallah da takalmi sannan wannan hadisin na nuna an hana shiga masallaci da takalmi da takalma in ya zamanto akwai kazamta ko najasa cikinsu in mutum kenan ya yi nufin shiga masallaci da takalmi ya yi sallah kuma da takalminsa da wajibi ne ya dubi takalminsa idan ya ga ƙazamta ko wata najasa to ya shafe su da ƙasa shine ya goga su da ƙasa ko ya sa wani abu ya shafe sannan ya shiga da su ya yi sallah da su in ya su haka to imamu ahmad a cikin abin da ya shahara a mazhabin shi yake cewa inda mutum zai yi sallah da takalmi yana mai jahilcin wannan hukunci cewa in suna da ƙazamta ana sharewa da kayan a yi sallah da su koko ya manci koko a cikin jikin shi ko tufansa ko takalmin shi akwai najasa ya ce to sallar shi bata ingata ba sai ya sake sallah wata ruwaya da aka samu daga shi dai ahmad ɗin cewa sallar wannan mutumin ta inganta ba zai sake ba wannan ruwayar ta ƙarshe ibn kudama ita ce ruwayar da ya zaɓa haka shekul islam ibn taimiyya haka ibn al-qayyim da wasunsu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da takalminsa yana cikin sallar sai ya cire su bayan mala'ika jibril ya ba shi labarin cewa takalman nasa na da najasa amma bai sake sallah ba sai ya gina ko akan abin da ya shuɗe na sallarsa saboda sallah da najasa na daga cikin aikata abin da aka hana ko to duk abin da ya zamanto daga cikin aikin abin da aka hana ne to in mutum ya aikata shi da mantuwa ko ya jahilci hukuncin to ba komi a kansa ba komi a kansa saboda Allah ta'ala ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kan kama mu idan mun mantuwa ko kuma kuskure sabanin barin abin da aka yi umarni shi ba a ba da uzuri in dai umarni ne aka ce ai kaza sai mutum ya bar abin da aka umarce shi yayi to shi wannan ma'ana babu uziri cewa ko ya jahilce shi ko ya mance babu makawa mutum ya zo da abin da aka umarce shi kenan in an umarce ki an ce ika za to shi wannan umarnin abin da aka ce ki shi ba a ba da uziri na cewa an jahilce shi ko an mance shi a dole shi a zo da shi ko mutum ya jahilce shi kenan dai yanzu in ya sani dole ya zo da shi ya yi mantuwa ne dole ya zo da shi ko kamar misali a ce sallah an yi umarni a yi sallah ko sai mutum ya mance bai yi sallah ba sai a ce a to shi kenan tunda dai mantuwa ne ba sai ya kawo ta ba eh kenan dole zai kawo ta ko eh nan babu wannan kuzuri bai shiga a wannan hadisin na nuna mana mutunta masallatayya da tsarkake masallatayya game da kazanta da kuma najasa saboda wurin ibada ne ya kamata ya zamanto mai tsarki kuma mai tsafta da Allah ya ce wa tsahir baiti ya littafi na walƙa'imiya warwukar ma'ana ka tsaftace ɗaki na domin masu ɗawafinsa da kuma masu tsayuwa a cikinsa da waɗanda za su so suna ruku'i da su jira ma'ana suna sallah a ciki ko وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم العدى بخفيه فطهورهما التراب اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان wannan hadisin daga abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza wati'a ahadukum al'ada in dayanku ya taka kazamta bi khuffaihi da khuffofinsa biyu fa tuhuruhuma tsarkin waɗannan khuffofin nasa at-turabu shine ƙasa kenan in mutum ya taka kazamta da khuffansa kenan sannan sai taka ƙasa inda ba wurin ma'ana inda babu wannan da ta sato ya tsarkake masa wannan hukuncinsa wannan hadisin abu da da ya rawato shi sannan kuma ibn hibban ya inganta shi sai da darajar hadisin hadisi ne da isi sai dai yana da hanyoyi waɗanda shashin suna ƙarfafa shashi kuma suna iya sanya wannan hadisin akan hujjanci in aka haɗa hanyoyinsa sai ya ƙarfi sai ya zama ana iya kawo hujja da shi wannan hadisin na nuna cewa najasa kufi kufi idan ya zama to mai najasa ne najasa ta same shi yana isuwa wajen tsarkake shi shine shafe shi da ƙasa ko kuma ma'ana goga shi da ƙasa ba tare da an samu wannan na nuna irin sauƙin shari'ar musulunci saboda kufi so da yawa azamta da najasa na iya samunsa saboda ni yadda yake haɗuwa da ƙasa ko da yaushe in aka ce tsarkake shi bai isuwa dole sai da ruwa wannan abin zai zama to wahala da mutane ko kuma an ci za a sa mai ruwa wannan na iya sa kufin ya lalace inda wata ce وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم هو daga muawiya dan hakan Allah ya kara masa yarda yace ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi salat lalle wannan sallar la ya shigo fiha shaikun babu wani abin da yake inganta a cikinta min kalamin nashi na maganganun mutane yanin bai dace ba mutane su rika wasu maganganu a cikin sallah waɗanda ba su shahi tasbihi ko takbiri ko karatun ƙwari da ka sai ci inda ma huwa tasbihi sallah kawai abin da ke cikinta shine yin tasbihi wa takbiri da kuma takbiri girmama Allah shi ne Allahu Akbar wa qira'atul Qur'an da karatun Qur'an aka ce dalilin wannan hadisin shi wani mutum ya yi atishawa a cikin sallah sai shi Muawiya bin al-Hakam sai ya gaida shi a cikin sallah ko ya ce masa yarhamakallah sai waɗanda suke daga cikin sahabbai masu sallah sai suka nuna inkari ga shi hakan abin da ya yi wannan fahimtar su bayan sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi yace mishi inna hadhihi as-sala wannan sallah da kake gani la yaslu fiha shay'un min kalamin wani abu na maganar mutane baya inganta a cikinta inna ma huwa tasbihu sallah kawai tasbihi ne wa takbiri da takbiri wa qira'atul qur'an da karatun alqur'an yana abin da bai wannan ba ba a yi shi a cikin salon ko? kinan yi ma mutane magana a cikin sallah ko da ko da addu'a ne inda gangan ne wasu malamai suka ce sallar mutum ta ɓaci saboda haka malamai suka ce sallah tana iya ɓacewa da da kafu na magana sai dai wanda ya shahi Allah ko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in dai sauran mutane ne in mutum ya magana ko wace iri ce ko mutane da suka ci sallar shi amma yi ma mutane na nuna cewa yi ma mutane magana a cikin sallah kamar mutum ya kauce ne daga ganawa da Allah ko saboda ya zo a sahih bukhari da muslim hadisin anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qama ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu idan ɗayan ku ya tsayo cikin sallar to yana gana da ubangiji sa kenan da ya shiga tuni wani abin da baya daga cikin ayyukan sallah kenan tamkar ya kauce ma'ana ya kau da kai da ganawa da ubangiji shi yasa ake son mai sallah ya tabbatar da halartar zuciyarsa a cikin sallah kada ya shagaltar da shi game da ma'anonin sallah da halayenta wani abu mai shigaltarwa a'a mutum ya kankaba zuciyarsa gaba daya ya haɗa ta ya halarto da ita a cikin abin da yake faɗa yake aikatawa a cikin sallah saboda abin da ya a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn mas'ud yake cewa inna fi salati la shughlan lalle a cikin sallah akwai shagula ma'ana akwai abubuwa na shagala da ya kamata mutum ya shagala da su wasu na ganin cewa wasu na iya zaton cewa wannan hadisin da hadisin da yake almusiu salatu wanda ya zo ya mummunan sallah da Allah ya ce mishi koma ya yi sallah ko izi fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ba har sau uku sannan wanda Allah ya nuna masa yadda zai yi sallah da wasu na ganin cewa kenan wa tsakanin waɗannan hadisin hadisan akwai cin karo da juna saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wanda ya muna da sallah cewa ya sake sallah har su uku sai da ya zo da ita ta fuska ingantacciya amma mu'awiya bin al-hakam ko manzo Allah bai umarce shi cewa ya sake sallah duk da kuma ya yi magana a cikin sallah da gaba to shi ne malamai suka ce hanyar da ta abi a haɗa waɗannan hadisan fuskoki ne guda uku na warko cewa shi wanda ya zo ya yi mummunan sallah ɗin ya bar abin da yake wajibi a cikin sallar kuɗi wajibi ne ta san da kuɗi wajibi ne ko su ji dawa duka waɗannan abubuwa ya bar su bai cika su ba saboda haka manza Allah ya ce ya je ya sake sallah amma shi mu'awiya ya bar abin da aka hana a cikin sallah kenan barin abin da aka yi umarni ya fi girma game da aikata abin da aka hana ko saboda haka wanda ya bar abin da aka yi umarni ba a ba shi uzuri da jahilci ko kuma mantuwa saɓanin wanda ya aikata abin da aka hana shi da ana iya ba shi uzuri a cikin halin jahilci ko kuma mantuwa suke cewa kuma wanda huska ta biyu shi ne shi wanda ya zo ya muna da sallarsa ya bar abin da tabbatuwarsa ya tabbatu a asali mana a asali cika sallah wannan abin ne wanda yake tabbataci ko cika rubutu cika suna saɓanin mu'awiyar shi ya gina asalin halaccin magana ne a cikin sallarsa saboda min hadisin zai bin alƙam wanda ya ce da suna magana a cikin sallah mutum yana da wata ai buƙatar shi wanda ba doguwa ba wannan bayanin shi yana iya matan uwan shi a cikin sallah jiya na kai ma ziyara ban same ka wallahi na ta wurin aiki ko kuma na ta wurin ka cikin tashi a cikin ya ce sai da aka saukar da aya wa ƙomu lillahi ƙaniti ya ce sai aka hana mu idan da ana magana a cikin sallah ko wannan kin kaga shi mu'awiya shi ya gina abin da magana sani a asalin da ai ana magana a cikin sallah da ba aka hana fuska ta uku cewa ya zo a cikin hadisin mu'awiya kashi da yake ce in ni hadisu ahadin bi jahiliya yace ni ina saba sabon barin jahiliya ne kenan yana sabon musulunta ne shi bai san ba a magana a cikin sallah da haka ita shari'a shari'o'i ba su lujuntar musulmi sai bayan sun kai masa وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه لذا زيد بن أرقم يدعى الله تثبت أدريش أنه قال يجي إن كنا لنتكلم في الصلاة yake mun zai kasance muna magana a cikin sallah ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yukallimu ahaduna sahibahu ko ayyun na iya ma abokin shi magana bi hajatihi da wata bukatarsa hatta na da sai da wannan aya ta sabka hafizu ala salawat ku tsare salloli wasalatul wusta da kuma sallah wacce take mafi mafi mafi abin nan mai daraja wa qumu lillahi qanitin ku tsayo kuna masu shiru da Allah yace fa umirna bis sukuti sai aka umarce mu da yin shiru wa nuhina anil kalam aka hana mu magana muttafaqun alayhi bukhari da muslim واللفظ لمسلم لفظ لمسلمين na musulmi yadda musulmi a farko al'amari suna magana a cikin sallah mutum na iya ma abokin shi magana mai sauƙi ko wadda babu makawa a ciki sai allah ya saukar da hafizu ala salawatu wa salatu wa usta wa kuma lillahi qanitin sai aka umarce su da yin shiru aka hana su yin magana da haka wannan abu da wanda yake karara a cikin halaccin yin magana a farkon musulunci sannan sai aka shahi shi da wa kuma lillahi qanitin ko ayati saboda abin da ake yi da qanitin da shine yin shiru a cikin sallah sannan hadisi yana nuni akan girman sallah da muhimmancin sallah ko shiga cikin sallah kamar mutum ya juya bai ne ya shagaltu da dukkan ma'ana shiga cikin sallah shine juyawa da shagaltuwa game da dukkan abin da yake cikin rayuwa mutum ya bashi bai kada ya shagaltu da shi tsare sallah da abin da ke cika ta na rukunai da sharuɗa da wajibai da mustahabbai wannan shi ne tsare sallah ko wanda Allah ta'ala ke cewa walladina hum ala salatihim salawatihim yuhafizuna wanda wadanda suke masu tsare sallolin su da abin da ke cika sallar nan kunne da sharuɗa suna kula da kunne da sharuɗa da wajibai da mustahabbai ko Imam Nawawi yake cewa a cikin wannan hadisin akwai dalili akan haramcin dukkan nau'o'in magana ta dan adam inda an ce wannan abin magana ne to haramun ne a yi shi a cikin sa malamin sai saɓani a kan abin da ke ɓata sallah wanda aka yi magana a cikin shi da gangan ba da wata maslaha ba kuma ana sane da haramcin yin haka ko duka malamai ma'ana sun haɗu akan haka cewa duk wanda ya magana da gangan cikin sallah ba da maslaha ya san da haramcin haka sallar shi ta ɓaci inda suka yi saɓani wanda ya shagartu da wanda yake jahili da wanda aka ti da saba yin magana da wanda yake mai barci ko da wanda zai magana a cikin saboda wata maslaha a nan da suke son an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah ta Allah ta bata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yace at-tasbihu lirrijal tasbihi shine maza ke idan liman ya yi kuskure in ana so a faɗakar da shi maza sai su ce subhanallah والتسريق للنساء ma'ana taɓi kuma mata su ba za su daga murya ba sai dai su haɗa hannun su haka su da haka alama ne nan na tambayi ta bakon alayhi bukari da musulun za da musulun musulun sai ƙara ya ce fissara a cikin sallah ko aka ce kissar wannan hadisin shine ya faru tsakanin bani amr bin auf wata fitina sai su annabi ya zo wajen su a masaukayyar su a kuba don ya yi sulhu tsakanin su ko sai lokacin sallah ne sai bilal ya zo wajen abubakar sai ya ce ma abubakar sun za ka yi ma mutane sallah ne sai ya ce eh sai abubakar ya ma mutane sallah ya shiga yana ma mutane sallah sai annabi sallallahu alaihi sallama ya zo wani mutane suna cikin sallah to sai Azal sallallahu alaihi sallama ya shigo sai da ya zo ya tsaya a cikin sahun farko fasaffakan na sai mutane suka yi ta ma'ana suna nuna ma'abakar ke na manzan Allah ya zo suna tare ko sai abubakar ya waiwayo sai ya ga annabi sai annabi ya mushi ishara cewa ya tsaya wurin shi ya ci gaba da bayan sa sai abubakar ya daga hannunsa ya gode wa allah sannan sai ya dawo baya sai da ya daidai da sahun farko sannan sai manzan allah ya shiga manzan allah ya ci gaba da ba mutane sa a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallah sai manzo Allah ce mali ra'aytukum aksartum at-tasbita ya naga ku yawaita yin tabi yace man na ba ku shay'un fi salati wanda wani abu ya same shi cikin sallar shi fal yusabbih yayi tasbih innama at-tasbihu lil-rijal tasbih shine mazaki wa tasfiqih an-nisa shi kuma tabi mata ne ke yi su ba su asi ma'ana ne kenan hadisin na nuna mana ana son maza su rika yin tasbihi idan wani abu ya faru a cikin sallarsu shi ne subhanallah mata kuma su yi tafi idan wani abu ya faru a cikin sallarsu wannan shi ya hidima sutura da su su mata ko dukan waɗannan abubuwa kawai saboda ni nisantarwa ne ga sallah duk abin da ba cikin sallah ba daga sallah yake na maganganu ba a nisantar da shi saboda haka ake wani saboda ita sallah wuri ne na ganawa tsakani ma'ana tare da Allah in bukata ta kama na a yi magana daga cikin jinsin abin da shari'a ta ma'ana daga cikin jinsin abin da shari'a ta shar'anta shi da tasbihi to kenan ya halitta sai a وأنت اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك